بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
كلمات حول الحياء كلمومي مغنى مغنى أكون كنيا
جاء الإسلام musulunci ya zo داعيا إلى القبيلة yana da'iyan yana mai kira إلى القبيلة zuwa daraja ومركبا فيها yana mai kwadaitarwa wato zuwa kan fadila عاملا على تحقيقها yana mai budurowa a bisa wato tabbatar da ita a cikin bayan Allah فأيقظ البشائر sai ya watsakar da alamomi وأنار البصائر ya kuma haskaka basirori
ورسم طريقا قويما ya kuma zana tafarki في السلوك الإنساني mai kyau wacce take ta shiga ta mutum تحت راية الإيمان a ƙarƙashin tutar nan ta imani وتعاليم القرآن والسنة da kuma ilimin nan na alƙur'ani da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama فكان عقيدة sai kasance aƙida عملا da aiki تقرب عبد إلى الله da take kusantar da bawa zuwa Allah wannan aƙida da aka zana ta ta hanyar imani da aikin da ake a shiga cikin wannan tafarki sai ya zamanto mai ƙarfafuwa ne kuma mai kusantar da bayi ne zuwa Allah وحده لا شريك له shi kadai babu abokin tarayya gare shi وعمل تعبير عنه الاستقامة kuma ya yi aiki da fassarar nan ta istiƙama ya motsa ta a zukatan bayi وهي التزام تعاليم الله تعالى shine lizantuwar sane-sanen wato ilmai na Allah ta'ala وامتثال أوامره da kuma sadar da umarni-umarnin Allah واجتناب نواهيه da nisanta kuma hana-hanansa من المعاصي والمنكرات na daga sabon Allah da kuma ababen ƙi لتتسع ساحة رحمة الله تعالى domin farfajiya ta ramar Allah ta yalwatu ta faɗaɗu لكل من آمن وعمل صالحا ga duk wanda ya imani ya aiki na ƙwarai والإيمان imani يهذب النفس yana tsarkake rai والقلب da zuciya ويوجههما إلى الخير ina fuskantar da zuciya da rai izo alkhairi ويردع النفس ina kuma tsawatar da rai عن ارتكاب الرذائل daga haukewa da aukata abubuwa na ƙasƙanci إذ الإيمان domin yayin imani يسفي عن الأخلاق yana tsarkacewa a bisa ɗabi'o'i داسة wanda suka
يسفي عن الأخلاق ehe, ومهابة تتحكم في تصرفات da kuma الإنسان.
wato kwarjini da take tsarkakuwa a cikin jujjuyawa da motsawar nan ta mutuntaka ta mutum السر والعلن a fili da kuma ɓoye بل تجعل من النفس رقيبا bari tana sanya wato mai karewa mai kula wato da- a bisa rai a bisa mutum آناء الليل وأطراف gaffan النهار dare da gaffan kuma rana duka tana mai kulawa da shi
بعد أن آنت Ba- هي bayan ta tsawaita ita أعداء أعداء الإنسان wato tana mai- maki- makiya ta mutuntaka وهي التي بين جنبيه ita ce take tsakanin haƙurƙuransa حين تشبه i- na هذه النفس yayin da take tsarkake wannan na wannan zuciya مطمئنة إلى الله وبالله تعالى tana zama mai nutsuwa wato ainihin zuwa Allah tare da Allah ta'ala وشرف الإنسان ɗaukakan mutum في خلافته على الأرض cikin wato walifancinsa ga Allah akan ban ƙasa
فإذا التزم الأخلاق الفاضلة idan mutum ya lizurci ɗabi'o'i ma- ma- ma- maɗaukaka فإنه haƙiƙa shi لا محالة babu makawa مستحق لهذا الشرف mai cancanta ne da wannan ɗaukaka الذي خلق من أجله wannan da aka halicce shi saboda shi هذا الشرف wannan ɗaukaka kuwa وبأصله mafararsa da maɓuɓɓugarsa النفس الطاهرة shi ne zuciya wacce take tsarkakakkiya
التي أزيل نجسها wannan da aka ga wadda na jasatta ولذلك saboda haka ne وصف الله تعالى المشركين بالنجس Allah ya sifanta mushrikai da najasa قال سبحانه وتعالى Allah tabaraka wa ta'ala ya ce إنما المشركون نجس innamal mushrikuna najasu hakika mushrikai su najasa ne saboda waɗannan abubuwa na alkhairu da ake chemical chemical ɗin da kaji ana ta haɗawa a kai ga kan kunya su ba su da shi sai suka zama najasa akhlaqul fadila babu ma yuhazzibu nafsa wal qalba wal ruha hmm? babu abin da zai tsarkake rai kuma ya tsarkake zuciya da ruhi ya kautar da rai al'amarta da so ita bar aikata mummuna shi kafiri bai da su saboda babu imani wato daga nan ne duk komai da komai ya ratabu a kansa na barna komai yake iya aikatawa shi sa shi mumini ake so ya kokari ya saitu da sauran kayayyakin da za su haɗu su ƙarfafa imanin su kuma ba da istiƙamar tafiya a kan imanin shine sai an taho an taho an haɗe an tattara an haɗa da kunya ta samu wannan duk bayanin za a gangaro shi kaji inda za a faɗo kan maganar kunya ne na'am ووصف الذين لا يؤمنون ya siffanta kuma waɗanda ba sa imani da allah باستحقاق الرجس da cancantan nan na datti قال سبحانه وتعالى ya faɗa subhanahu wa ta'ala ذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون haka Allah ya ce yake sanya datti a bisa waɗannan da ba sa yin imani dattin a zuciya ba sa shirya komai ba sa tuna komai sai sharri ba sa tunanin mahalici babu tunanin komai zuciya ta cika da datti da anan mutum dai ba imani to shi kenan datti ne Allah ka kiyaye
فمن طابت نفسه wanda ransa ta yi daɗi طاب عمله ta yi tsarki sai aikinsa ya yi daɗi aikinsa kuma ya yi tsarki Allah ka daɗa dana
ومن خبثت نفسه wannan ransa ta yi datti خبثت عمله ah, sai ayyukansa ma su yi datti وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله تعالى hakika alkur'ani ya fassara wannan a bisa faɗin Allah ta'ala da ya ce والبلد الطيب walwaladu ɗayyibu gari wanda yake tsarkakakke يخرج نباته بإذن ربه yana fitar da wato tsirransa tsarkakakke da izinin ubangijinsa Allah والذي خبث wanda kuma ya zama datti ya zama mara kyau mara tsarki لا يخرج إلا ila na kidan baya fitarwa sai na kido gurɓatacce mara kyau isa duk inda mutum zai juya ya tabbatar ta inda zai fita Eh, a samu mashiga da mafita samu mutanen kirki na haɗu Mm, tun daga nan magana ta fara na'am وقد أراد الله تعالى hakika Allah tabaraka wa ta'ala yayi nufi أن يطهر نفوس المؤمنين ya tsarkake zukatan nan na muminai وقلوبهم da zukatan su zuciyoyinsu dai da kuma wato ainihin zukatansu كما ذكر سبحانه وتعالى kamar yadda ya ambata subhanahu wa ta'ala إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ina ويطهركم ta zahira ya ce abinda Allah yake nufi a takaice dai ubangiji Allah yana nufin ya tsarkake ku ya ku ahalin gidan annabi ya tsarkake ku tsarkakewa kuma wacce take mai tsarki ta tabbas wanda ya sa a shigo da wannan ayar anan duba da hadisi ne muminai nan kaga an ɗauki ayar an ɗora wa muminai ta kuma 'ya'yan gidan annabi ce ta iyayen iyayen iyayen muminai ne su ne shurafawo to an samu wani hadisi ne da manzala yi inviting ɗin kowa da kowa ya janyo kowa zuwa gare shi don ya samu kamala imani hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi uba ne na dukkanin mumini mai tsoron Allah Eh, ko kuma kullum muminin taqiyyin ji annabi kullum muminin taqiyyin min alibaiti duk mumini mai tsoron Allah dan gidana ne Eh, to kamar kuma an ce masallaci ɗakin Allah ne wani hadisin kuma annabi ya ce almasjidu baitu kulli mu'minin taqiyyin kaga a addini ba a nisantar da wani janyo kowa ake kusa da haka tafiyar take yi yaƙini ya samu imani ta samu a ɗabi'antu da ɗabi'o'in fadila kuma a kafa wa zuciya a yi dashe-dashe na alkhairi sai zuciyoyi su zama sun waye gari sun zama tasta sun samu saba'i kunya ta zauna tare da imani shikenan abin nema ya samu al'imanu wal'amalu salih sai ka ji ba ka ganin kowa da aibu ba ka san ma aibun ba domin annabi janyo wadda i mana kowa da kowa to sai kowa ya samu wannan darajar da wannan faralar yauwa baka gaba don tsananin ka gane lamarin Allah ina annabi alaihi salatu wassalam inda an ce ga imani ya samu to kawai shi manzo Allah kai nasa ne yana mai kula da kai baka ga abin da ya faɗa Salmanul Farisi ba ko Salmanu minna ahlul baiti Salmanul Farisi ya taho daga Faris kafin ma ya zo madina shekaru nawa ya ya je nan garin ya je nan garin ya je nan garin ya zo baki amma da ya zo ya samu kakkarfar imani da yake dama yana da ramana shi salman faris yana da ramana tuntuni domin babansa ya daɗe da rasuwa tun yana da ƙuruciya sai mamansa yake zaune da ita yake taimata hidima yake ta kyautata mata take ta jin daɗi don girmama ta da yake sai ce ta kuka don murna da shi sai ta ce salmanu duniya mai yayi duniya mai juyi wata rana ko da duniya za ta juya da kai ina roƙa maka allah allah ya haɗa ka da malamai ya haɗa ka da mutanen kirki wata rana ya mata wani abu mai daɗi ta ce kai salmanu ina roƙa maka allah komai daren naɗewa allah ya haɗa ka da annabin ƙarshen zamani wannan aka yi zancensa a taura da injila allah ya haɗa ka da shi ana cikin haka ana cikin haka ya gama da mamansa lafiya ka san allah sai dangi daga cikin dangin ɓangaren uba sai suka sace shi ka san da ba kidnapping ake ba sace mutum ake mutum yana da wata bukata yana so zai sai wata gona ko kuma ya gano wata ya yana so zai auro ta a wani gari suna kashe kudi ya rasa yadda zai sai ya ɗauɗan kudan uwansa ya je ya siya to sai aka sace salman farisi daga dangin su sai aka je aka sai da shi sai ya zama bawa aka neme shi aka rasa ba gan shi wai sai a yi shiru an san an sai da shi ko da ana jita-jita ana zaton wane ne wane ne domin gashi nan yana ta kashe kuɗi sai dai a yi shiru an saba haka a zamanin jahiliya tintini to da aka sai da salman al-farisi bayan babar mamansa ta rasu ba dai ya samu yardarta ba ai an gama to shine sai ya tafi a bawa a sai da shi nan a sai da shi nan to duk inda ake sai da salman al-farisi sai dai ya gan shi a hannun masana masu hankali bai zauna hannun jahilai ba ko kuma marasa hankali saboda addu'ar wannan har aka so shi har aka zo da shi madina yana madina ya daɗe a madina suna madina ne ma'aikin allah ya yi wa hijira ya zo madina shi kuma yana da dattijo ne yana da sani akan siffofin annabi da alamomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji a gurin malaman malaman yahudawa da malaman nasara da ya zazzauna a hannunsu duk yana ta ji ya karanta ya samu labarin siffan manzon Allah kuma mamansa ta yi masa addu'a zai gama da shi kuma addu'an manya in Allah ya taimake ka suka ce Allah zai ma kaza ka yarda to an gama saboda ka salmanu don tsananin bin babasa kawai saurare yake ran yaushe ne za su haɗu da annabin ƙarshen zamani shi ya yanki an gama ta shi kuma wanda suka sayo shi wasu manyan masu kuɗi ne masu hankali a madina suna girmama salmanu kuma salmanu ya nemi su ayyuka yadda suke so kuma suna sa shi aiki da yawa da yawa taurannan yana sama dabino yana ci gaba da saro dabino sai ya jiyo ihu da hayaniya ana ta zikiri ana ɗala albadar alaina yana jin motsi mutane sun taro maza Allah na madina sun fito na kuba sun fito duka ai dan shauki sai duro daga saman bai tattaka abin saukowa ba ina durowa ubangidansa da abokansa suna gindin wajen gona suna shaye-shayensu ya fita da gudu suka yi maza suka da shi to duk labari ya kawo cewa annabin nan zai shigo gari su kuma duk ba su buga waɗancan dama ba sa cikin ansaru sai suka hana shi aka hana shi fita to dai a nan dai aka yi abin dai da za a yi aka yi ta bugawa musulman farisi sai da ya tashi ya lallaba ya samu da sassafiyar gobe sai ya je ya sadu da manzon Allah sai ya samu dabino mai kyau daga irin dabinan da yake samu ake bashi a wajen aiki dama bayi in sun aiki sun samu dabino sai su sayar wanda za su ci su ɗauka to duk masu gonaki suna ba su to salmanu yana aiki oba ana ba shi dabino sai ya ɗauko dabino ɗauri guda sai ya zo ya leko da ya zo ya samu mazala a zaune a kuba ya leka ya duba ya ga wannan ɗakin nan dai nan ɗakin nan gurin nan da muka je ɗin nan a nan rumfar nan ya leko ya shigo ana kewaye da manza Allah ya duba ya kalli manza Allah ya gaisuwa ya zauna ya tabbatar wannan manzan Allah amma sai ya kaddar sai ya yi gwaji sai ya ce ya annabin Allah ga sadaka sai manzo ya ce ai mu ba ma cin sadaka sai mika masa dabinansa sai ɗau dabinansa ya rike ya zauna sai can ya nemi izini ya ce zai koma sai ya ɗau dabinansa ya koma da shi dama ya gani a taura da injila da malaman da ya zauna da su an gaya musu annabin ƙarshe baya cin sadaka sai dai kyauta ko hadiya washe gari sai ya kuma samun dabino mai kyau da ya fi wannan yawa ya ɗauko ya yi buhu sai ya shigo ya zo ya gaida manza Allah sai ya ce ya annabin Allah ga hadiya sai manza Allah ya karɓa ya rungume ya yi murna ya yi murmushi ya ce mun gode mun gode annabi ya buɗe dabinon ya ci ya babba jama'a a gurin salman al-farisi sai ya koma ya ce lalle Allah ya haɗa ni da annabin ƙarshen zamani kaji kaji asalin inda aka haɗu a nan ko a nan ko ba a wannan wajen to tun da izaman to mai ƙarfin imani aka yi a rigingamu a sai na abakar aka fanso shi har aka yi mu'ujizar shuka dabino har dabino wa wuce ka salmanin bishau da habibi na ko har dai wa aina an na hailun bi amin bi ruhu sara musbida duk an yi wannan abubuwa salmanul farisi ya fita daga hannun waɗancan kufarin aka siye shi da tsada ya dawo wajen bazan Allah ilama babban adami dama da abin da sai na abubakar ya mallaka na manzon Allah ne bilalu ma da ya siye shi annabi ya ba salmanu ma annabi ya ba da bayi da yawa da sai na abubakar har da mata duk in ya siyo na manzon Allah ne sai na bakar bai da komai da yake jin wannan nasa ne gashi da dukiya amma ba abin da yake iya itirafin nawa ne wannan ba na manzon Allah ba salmanu ya zama mai karfin imani mai hikima mai soyayya har ta kai ta kawo manzala da kansa ya dube shi ya ce salmanu minna ahlul bait wannan wannan kirki da wannan abun ya isa wannan wannan gidansa to ko a lahira zai tashi cikin ahlul baiti shi sa ake son a girmama sharifai wanda suka hada jini da annabi ko a girmama su idan ka girmama su wani sharifin idan ya soka ya soka zuciyarsa ta nuna da kai ko bai ce kai ahalin baitinsu ba ne damar da ake ba sharifai a lahira wallahi sai ya kirawo ka ka shiga gidan amma kana wulaƙanta ahalin baiti ka ne musu kallon shazaran mazaran kai za ka ci wuya wannan shine ainihin abubuwan da yake bayani wanda yake dafa farila da ɗabi'a mai kyau wanda za mu je muna ci gaba da bayanin nan za ku je za mu je mu faɗa muhallu shahidi na maganar da muke ciki ta kunya wanda ita ce ta tabbatar da imani ta tabbatar da soyayya ta tabbatar da albarka da duk abin da ake nema na ɓangaren auratayya da ɓangaren mu'amala tsakanin juna da juna da mutane duka da sa yanzu wannan dai ta isa Allah ya ƙara na madaraja alhamdulillah an kama wa afdalu tadhirin mafi na'am wa afdalu tadhirin li nafsi mafi ficin tsarkakewa ga rai wal istijabatu lillahi wa rasulihi shine amsawar Allah da manzansa shine karshe kat kenan Allah da manzansa sun kiran ka ka amsa izil istijabatu lahuwa domin amsawa ga Allah da manzo tahirul lil qalbi wan nafs tsarkakewa ne ga zuciya kuma da rai kama annal ma'a taharatun lil badan kamar yadda ruwa yake tsarkakewa yake zama tsarki ga jiki ولذلك قال تعالى saboda haka dai Allah ta'ala ya ce استجيبوا لله ولرسوله إذا kada دعاكم kullum لما ma يحييكم yuhyikum ku amsa wa Allah da manzo Muhammadu idan suka kiraye ku zuwa abin da yake raya ku rayuwa ta har abada ta dindindin da an ba Allah an bi manzo Allah to rayuwa ta tabbata imani ya samu ko mutum ya mutu Allah baya lalata bayansa mutukar ya kiyaye hukuku shikenan an haye Hmm. alhamdulillah
ke tambaya na a wanda ke cewa Allah ya ja kwanan ku da kan hajiya amin Eh, idan mutum yana bin liman sallah a zahar ko la'asar wacce ake koyi karatu Eh, yayin da ya yi karatu a sirrance shi ma zai yi fatiha da sura ne yayin da yayin da liman yake zai karanta fatiharsa zai karanta sura amma muhimmi dai abin da ya fi dacewa ko ya fi zama lalle lallensa ya karanta fatiha Eh, lalle ya karanta fatiha karatun da ake ɗaukewa mamu shine karatun da liman yake kake ji Mm, karatun da liman yake kake ji don haka ake son liman in zai karatu a sallah jahariya ya bayyana da daga sauti masu binsa a baya su ji don abin da ake nema da su ji idan ko mutum zai zama liman ba zai daga sauti ba kaga zai mai wa mamu jahariya ta zama sirriya ta sirri za su yi karatunsu ana a zahar liman ya tayar ka tayar ai, za ka karanta fatiharka a zuciyarka Eh, kana karanta sura kuma koda wata sura ka ɗauko in har za ka karanta sura a tsara kawai biyu na ka ɗauko surar da ba za ta iya yiwuwa liman ya gama tasa ba ka gama taka ba idan kuma an liman ya gama ya yi ruku'i taka ta ƙare kai ma sai ka yi ruku'in Mm, amma sallama raka ta ta biyu ta uku ta ta hudu da kai da liman ba mai karanta wani sura fatiha fatiha ne kawai saboda haka mutum zai karanta
wani yake cewa an ce muryar mace al'aura ce to har da ta budurwa ko kuwa iya mata aure hadda ta budurwa dai ba budurwa ka bace saboda Allah eh hadda ta budurwa mm. ai duk al'aura ce dai budurwa ce ko budurwa ce yanzu ai kaga ya kamata muryarta ta zama ƙasa-ƙasa yanzu ka samu budurwa mai surutu kana son ta za ka aure ta idan ta je ce ta daga sauti tana wani surutu idan wani da ya fi ka karfi in ya jiwo sautinta zai iya yi maka kwace ya kwace ta karshen ta ya je ya fara neman ta don ta iya yiwa akwai sirrori da yawa a sautin mata ta iya yiwa yana da wani fanni na ilimi na mata da kai ba ka da shi in ya jiwo sautin ta ya ji wata faralar zai maka walgasabu ka gani don haka abin da allah da ya ce a satarta a satarta shi a zauna lafiya mata dai su dinga murya ƙasa-ƙasa in dai ke da mijinki ne ko a cikin gidanku ne to wannan amma dai sautin mace dai al'aura ne kawai in dai musamman ma baliga wacce ta isa a sha'awarta ka gani amma na mata aure yana ƙara ninkuwa ne haƙƙin saboda girman haƙƙin miji shi kuma tana da haƙƙin wani akan ta bayan na allah saboda haka ita nata sautin al'aura ne kuma al'aura ma akidiya mai ƙarfi na budurwa ma haka amma bai kai ƙarfin wancan ba kaga budurwa ai za ta yi surutu daidai gwargwado har ta samu miji ma ka samu mace saboda ta san cewa al'aura ce maganarta ka zo wajen ta kai ta magana kai ta magana ta ƙi ai kaga ta janyo wa kanta al'aura an kawo da ai kai shi ke sai ka ɗauka ka zo ka samu mai gamo kai mai gamo da aljani yau amma dai a kame sosai daidai gwargwadon yadda za a iya ma ta kuma rasul fa huzu'u ce wa ma amartu kuma an fatu min huma sadatu a kame dai
wannan kuma take cewa a jihar da take zaune a mace ba ta fiye samun saurayi da ko mutum da za ta aura ba in ya zamto kullum jikinta a kai shi ne take cewa ba laifi ita ma yan ɗankunan da ake na zamani ta sa
a inda bai zama dole sai ta yi zaman garin ba to ta koma garin da ake zama mana zaman musulunci a ana samu babu bayyanar da al'aura ai babu abin da za a ce a yi shi na sabon Allah don biyan bukata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah bai sanya wa mumini magani na abin damuwarsa ba cikin abin da ya haramta yauwa yanzu mutum mace jikinta al'aura ne ta rufe yafi katta ce za ta buɗe don maza su gani to kaga inda ya zama garin nan haka ake yi sai mace ta dan bubuɗe jiki za a iya soyayya da ita to in ko an fara soyayya da ita bayan bubuɗe jikin za a dan tattaɓa jikin a'a ai wanne da tu a ne da b ko saboda haka ta lullaba jikinta in zai yi wuce ba wannan garin in a kaduna ne ake haka ta dawo kano ba kyau ai duk ba ba afuwa a irin wannan abin da zai zama saban Allah dan za a samu biyan bukata a samu miji baka ga sirrin giya ba giya idan da za a ce yanzu wani abu ya makale ko na kaya ko kashi ko karfe a makogoro a zo likita a yi tayya za a cire in da ya kici ruwa aka zuba giya kofi aka kurba ana kwankwadawa za ta shige duk wani abin da ya makale a makogoro da an kurɓi giya yake shigewa amma annabi ya ce allah bai sa wa mumini magani cikin abin da ya haramta masa ba da ƙashin nan ya fita da giya gara ka tsaya a yi ƙoƙari likita ya fitar in ba zai iya fitarwa ba ka tsaya a roƙi allah a sa ido in allah bai fitar ba in ya so ka yi shahada da ka sha giya giya na kawar da bakin ciki jin daɗi ɓacin rai idan mutum ya sha giya ya yi mankas sai ya ji shi a cikin jido ba abin da zai dame shi ko dukansu za a yi ko zagi ba zai damu ba fa'idodin giya tana da yawa a wajen ɗan adam amma duka haramun ne fa'idar ta an haramta ma musulmi kada ya amfani da ita don ya ji wannan daɗin shi sa mata ma da yanzu suka samu kansu cikin wani bala'i har da matan aure ana nunawa ma a wasan kwaikwayo wai miji ya matsanta mata ƙawarta ta zo ta ce to kin ga yanzu taimakon da zan miki tunda ba za ki iya ciccin ubansa ki maganinsa ba bakin cikin nan da ke ciki to kin ga wannan kwalaban maganin tari in kika kika shanya kwalba guda to duk abin da za a yi miki farin ciki za ki ji ba za ki ji damuwa ba ba za ma ki san yanayi ba nan ko abu biyu ne zai same ta za ta ji ba damuwa ba farin ciki kuma za ta samu damar ta cici uban mijin tun da ta bugu kaga ba fa'ida alhamdulillah